أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna 22 ga watan biyu hijira 1447 ya yi daidai da 16 ga watan 8 watan august miladiya 2025 alkhairan da yake cikin wannan ranaku muna roƙon allah ya datar da musu abin da yake shirri ne a rayuwarmu muna roƙon allah ya kare mu muna jaddada gode wa Allah subhanahu ta'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu ihya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar banifan dude daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratul mulk idan ban manta ba makon da ya gabata ko in ce sati uku da suka wuce a watan da ya gabata kenan karatun da muka yi mun tsaya a suratul mulk mun yi muqaddima mun fara karanta wasu ayoyi daga ciki kuma Allah ya kaddara nan ne zamu kwana kuma da iyawarsa ya ba mu iko zamu ci gaba da inda muka tsaya Allah ya sanya albarka a cikin abin da muka faɗa abin da yake kuskure Allah ya kare mu suratul mulk kamar yadda muka gabatar sura ce makkiya sura ce makkiya mun yi bayani akan makki an ka ce makki shine surar da aka saukar da ita kafin a yi hijira daga makka zuwa madina kuma sura ce da take da ayoyi talatin kamar yadda hadisi ya bayyana tana da sunaye da dama daga cikin sunayenta akwai tabarakal ladhi bi yadihil mulk mun yi bayani a wancan karatu da ya gabata muka kafa hujja da hadisin da Imam Tirmidhi ya fitar da shi manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa suratun min alqur'ani akwai wata sura daga cikin alqur'ani 30 aya aya 30 ne take da shi shafa'at li rajulin ta ce ta nema ma wani mutum ceto mai karanta ta kenan hatta gufira lahu har aka gafarta masa ita ce suratu tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk suratu tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk ina wannan yasa daga cikin sunayen surar akwai tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk sannan ana ce da ita suratul mulk a takaice shine sunan da ya fi shahara a cikin sunan yadda za ka iya ce da ita suratul mulk kuma kana iya ce da ita suratu tabarakal ladhi bi yadihi mulk kuma yadda ya tabbata a hadisin da Imam Tirmidhi ya fitar da shi kuma suratul mulk shine sunan da Imam al-Bukhari yayi unwani da shi a cikin kitabut tafsir Imam al-Bukhari ya sa unwani akan wannan suna suratul mulk tana da wasu sunaye da dama kamar yadda muka bayyana ana ce da ita suratul mani'a kamar yadda imamu qabari ya fitar daga ibnu mas'udin Allah ƙara masa yadda yake cewa ana ce da ita suratul mani'a ana ce da ita munjiya dan tana kubutar da mai karanta ta daga azaban kabari mun yi bayanai wanda ya saurara karatu na baya duka ina jin abubuwan da muka gabatar a farkon wannan sura Allah ya mu jagora sura ce wadda dai tana da falala mai girma daga cikin falalarta tana kubutar da mai karanta ta daga azaban Allah tana ceton mai karanta ta ran tashi alkiyama idan Allah ya bada izini a yi ceto wannan sura tana daga cikin surorin da suke ceto kuma da hadisi ya nuna ce yana da kyau mu rinka karanta wannan sura kuma koyar da ƴaƴayenmu su rinka karanta wannan sura saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta wannan sura lokacin da zai kwanta kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya karo hadhihi sura hina annaw lokacin da zai bace yana karanta wannan sura kamar yadda ibn abbas ya bayyana Allah madaukin sarki ya mu jagora bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai farkon sura Allah ya ce tabarakallazi biyadihil mulk albarkatun wanda mulki yake a hannunsa sun ɗaukaka tabaraka wannan fi'ili ne jamidi la ya'tihi mudari'un wala am tabarak haka yake ba wanda ake sifanta da wannan suna sai dai Allah subhanahu wataala wannan fi'ili akan Allah kadai yake aiki baya aiki akan makhluqi fi'ili ne madin جامد لا يأتيه مضارع ولا أمر باء مضارع دشي باء أمر دشي kun fahimci hausa ba ka ya tabaraku tabaraka kawai tabaraka ne nuni ne akan yawan albarka na Allah subhanahu wataala Allah yana da yawan albarka shi yasa tabarakal ladhi bi yadihi almulku wannan wanda mulki yake a hannunsa albarkatunsa sun yawaita sun ɗaukaka. kako san ko shi waye shine ya faɗi anan wa huwa ala kulli shay'in qadir shine wanda yake da iko akan komai wannan aya tana natsar da wanda ya fahimci alqur'ani na daya kasancewa shi Allahnka albarkatun su da yawa ne in Allah ya sanya wa abu albarka sai a ga abun gashi kaɗan amma saboda albarkar abin ya ƙi ƙarewa. Allah ya buga mana misalai suka zama mu'ujiza ga annabinsa, kamar hadithin Abi Huraira da nake ba mu labari, wata rana Abu Huraira yin wata dame shi, sai zo bakin hanya ya tsaya. Da ya ga sai da na abubakar sai yake karanta masa yadda na abubakar ayoyi da ke nuna falalaci da mutum ya karanta ayoyi abubakar ya jiya amma dai bai fahimci shi bai wuce umar ya zo abu hulai da jiya yi wa umar ayoyin da ke nuna falalaci da mutum umar ya wuce da manzo Allah ya zai sai murmushi yana daga cikin hadisan da suka sa manzo Allah dariya hadisin abi hurairah zala ya ce mai taso mutai haka zo gida zala ya ce akwai wani abu aka ce eh an dan samu wani dan nono zala ya ce a kawo shi abu ya ta murna zai ya dan samu abu da ciki cikin shi yi mu zala ya ce aje a kira ahlus sufa abu ya ce to fa shi yana ganin dan abin ga na mutum guda ne kuma an ce a kira wayance ce je dai kira su aka kira su wanda ya ce to ba su su sha yabba wannan ya sha ya sha yabba wannan ya sha ya sha kowa ya koshe ta yanzu sai maza Allah ya kalle ce ta fa abu wani daga ni sai kai ne fa ce to gashi na sha abu wani ya ce na sha na sha na sha maza Allah ce sha ya ce na sha na sha ce ya ishe ni kun gani abu ne da mutum guda na ya ishe shi amma saboda albarkar shi mutane da yawa sun sha awon ba su ishe shi kamar yadda ya faru a gazatu khandaq wannan sahabi da ya gaici manzon Allah gidansa ina ganin makon da ya gabata da muke bayani a gazawatu tabuka ai mun kawo wannan labari haka ma mu koma dai tabuka lokacin da sayyidina Umar ya ce da manzo kai addu'a inda kai mai albarka ne wannan guzuri ya yawaita haka manzo Allah ya yi addu'a guzurin ya yawaita kowa ya samu kina ya abu yana da albarka Allah ya samu abu albarka sai ya ganshi gashi kadan amma ya karewa shi yasa komai mun fata ya zama mai albarka Allah ya sanya masa albarka daga ma mutum yayin aure fata ake Allah ya sa albarka a cikin auren Allah ya bamu mata yi masu albarka ya sanya aure albarka a cikin aurenmu tabarakallazi biyadihi almulk albarkatun wanda mulki yake a hannunsa sun yawaita wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai kun ji mulki Allah yake da mulki na haƙiƙa inda shi ke da iyayen komai wani za ka ga mai mulki ne wasu abubuwa sai a ƙi kuma ba yadda zai yi wasu abubuwa kuma sai a yi bai sani ba amma ban da Allah shi yana da ikon komai a komai lokacin da yake son yi komai to shi ne ubangijin ka kai kai da kake da wannan ubangiji me kake shakka kuma babu Allah yake ce allazi khalaqal mauta wal hayata Allah shine wanda ya halicci mutuwa wal hayata da kuma rayuwa liyabluwakum don ya jarrabe ku ‘yan adam ayyukum ahsanu amala wane ne zai fi kyauta ta aiki ga Allah mutuwa da rayuwa duka na Allah ne malamai suka ce anan an kaddabar da mutuwa ne akan rayuwa don ita ce asali asali kowa a mace yake daga baya Allah ya busa masa rai kuma Allah ya kashe shi daga baya sannan Allah ya tashe shi to mutuwa Allah ne ya yi ta rayuwa daga gurin Allah ne duka amma Allah ya ce duka wayannan abubuwa mun yi su ne dan mu jarrabe ku mu ga wane ne zai fi kyautata aiki ga Allah wa huwa al-azizul ghafur Allah mabwaye ne kuma mai gafara ga bayansa ku duba ku gani ayyukum ahsanu amala wane ne ya fi kyautata aiki ba ayyukum aktsaru amala ba ba wanda ya fi yawan aiki ba kenan aiki a shari'a mafi kyau ake duba ba mafi yawa ba in kai aiki a addini komi yawan shi in dai bai dace da sunnar manzon Allah ba bai da wani amfani idan bai dace da karantarwar alkur'ani ba bai da wani amfani shi yasa maluma suka tsaida aiki na kware shine wanda ya dace da karantarwar manzon Allah ya dace da sunna ya dace da alqur'ani to shine a aikin kware ba soki burutsuwa dai ka ga mutun yana wahalla kansa akan ibada in bata dace da koyarwar manzon Allah ba komai yawan ta banzani ba ta da wani amfani idan kullun kai dan adam ka rinka duba aikin ka na kware ne eh to ka ci gaba da yi ya yake gane aiki na kware ne ya dace da karantarwar manzon Allah ya dace da karantarwar alkur'ani to shine aikin kware Allah ya datar da mu da yin aikin kware shi yasa Allah ya ce wa huwa al-azizul ghafur Allah mabwayi ne kuma mai gafara ne ga bayansa allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa shi fa Allah ka shine wanda ya halicci sammai guda bakwai tibakan jere da juna mana wata saman wata ajere ba adam fara ba kowace tsakaninta da ‘yar uwarta akwai sarari kamar yadda muka bayyana a hadithin abdullahi bin mas'ud yake ba da labari yake cewa ma baina kulle sama'in 500 sana tsakanin kowace sama abinda yake tsakanin shekara 500 mana masafa tsakanin sararin sama wagga ta duniya zuwa wagga sama ta ɗaya shekara ɗari biyar ne inda za ka samu mutum za a samu abu mai saurin tafiya sai shekara ɗari biyar yana tafiya ya kai sama ta ɗaya tsakanin sama ta ɗaya zuwa sama ta biyu tafiya shekara ɗari biyar tsakanin sama ta biyu zuwa ga sama ta haka ma har sama ta bakwai tsakanin sama ta bakwai zuwa kursiyu shekara ɗari biyar tsakanin kursiyu zuwa ruwan da al'arshi take a kai shekara ɗari biyar sannan a je al'arshin ubangiji wa kana arshihu alalma Allah ya muna jagora abin ba na wasa ba ne arziki da yawa ne amma wa ke da shi ubangijinka allanka ka kula da kyau idan babanka aka ce ya mallake ya mai ko bai baka wannan dukiyar kariya ce gare ka kuma kana zaman jiran giwa ta mutu ku kwashi nama ne don dole sai ɗaya faru ko ba haka ba ne baban kawa to yanzu dukiyar da bata taka karya ta karya ba za ta zame ma kariya don babanka yana da ita to yanzu allanka da ya yi ka wanda ke baka yau ya baka gobe ya baka jibi to shi ba hili ɗari da babanka ya mallaka ya mallaka ba shi sama da ƙasa duk mallaka shi ce kuma ubangijin kana da Allah akwai ɗan gata irin ka a duniya babu mai gata irin bayan Allah zan gaya muku ko akwai sama da ƙasa na waye Allah kuma ubangijin su waye kenan dukiyar ta su waye ya ta wuce ko ba haka bane kenan dan mu Allah ya sama da ƙasa mu bayansa ne in muna da bukata shi yake biyan bukata kenan mu daina da kuraje game da al'amarin Allah komi matsalar ka kana da mai biya ma ita shine Allah amma da kaga mutum ya shiga matsala yana kame kame bai tantance bai gama natsuwa bai san waye Allah ba Allah ya wuce nan wallahi ku ji fa Allah shine Allah bai khalaqa saba samawatin tibaqan shine wanda ya halitta mai guda bakwai a jere da juna ma tara fi khalqir rahmani min tafawut Allah subhanahu wataala yake cewa baka ganin wani tafawut ma'ana rashin dacewa wani karkacewa ko wani sabani a halittar Allah ma'ana baka daga kai kace sama da take ƙasa kaza ta karkace ko ta yi ƙasa babu inda za ka je a duniya ka ce wannan sama ta wanga gari ta yi kusa ta faɗo ko ta samu matsala babu kun fahimci hausa a tafawut adamin munasaba ba ka ganin wani ɓangare na sama da za ka ga bai dace da inda an kaza shi ba babu shi ma tara fi khalqir rahmani min tafawut ba ka ganin wani saɓani ko kuma wani rashin dacewa a halittar da Allah ya a sama ka ce wani wuri ya karkace ko ya kasa babu farji albasara ka ƙara maimaita duba hal tara min fudur shin kana ganin wani tsaga da sama take da shi ka je ka duba gani yanzu dai nan dakin na in ka duba da ke wani guri sai kaga an yi kwalen shi wani guri ya tsage kwanaki ma ruwa yake zuwa sai da muka ƙara shahewa sun ne daina zuwa ruwa ka taɓa ganin inda sama ta tsage ka ce ta garin suwa da ta tsuha babu sun marji albasara karratain sannan ka mai da idon ka karo na biyu nan da an ka ce karratain ne wai ba kai duba biyu ba ka ƙari a ka duba kuma ka ƙara dubawa kama ƙara dubawa kai ta maimaita duba yan ƙalibu ilaikal basaru ganin ka zai dawo maka khashi'an gajiyayye wa huwa hasir yana yankakke ai munqati'un anin nazar yana mai kasa gani dalili ganin ka zai dawo ya dusashe ya kasa cimma abin da yake dubawa kun gane misali in rana ta hito ka daga kai minti biyar idanuwanka a bude in ka dawo ƙasa ga idanuwanka sun yi duhu kana ganin kawakkan makanci za ka sama ka duba hagani babu shi sa Allah ya ce sun marji ilbasa karratain ka sake me da kallo a sama karo na biyu yan qalibu ilayka albasar khasi'an ganin ka zai dawo ma a gajiye gajiyayye wa huwa hasir yana mai kaskanci ma'ana yana mai rage gani sosai a gaji ka dawo ƙasa ba ka ganin inda sama ta tsage walƙar zayyana sama a duniya Allah ya ce haƙiƙa mun ƙawa ta sama ta duniya haka ne ko? walƙar zayyana sama a duniya haƙiƙa mun ƙawa ta sama ta duniya bi masabiha da taurari taurari masu haske waj'alna ha rujuman lishayatin kuma muka sanya taurarin su zamo jifa ga shedanu shedanun da suke tafiya sama su yo satar magana sai muka sanya taurarin da za su rinka jefo su suna yi wa ƙasa kun san in tauraro ya jefo aljini sai a ce ga wani wani sarki can ya mutu ko ga wani babban mutum a'a ya a'a kawai taurari Allah ya sanya su danyen hidima guda uku hidima na farko kawa ce ga sama hidima na biyu jifa ne ga shedanu hidima na uku matafiyan dare suna gane inda suka dosa ta hanyar kallon taurari da kakanninmu da suke tafiya za ga ba agogo babu wani abin da ake gane ƙarhi nawa ake da taurari ne ake lissahi da ya duba nan sai ce ga gabas can ya aka yi gane gabas sun san tauraro kaza kawai gabas yake hitowa in yamma za su yi ga yamma can an fahimci hausa yanzu in sun zo ga gari da dare za su zo wani gari sai a ce garin nan yana gabas ne gare mu amma ku hita ta yamma in kun kai tahiya ta adadi lokaci kaza to sai ku yi gabas babu agogo babu busal babu komai da sun hito bakin gari sai su yi tsaye sai su kalla tauraro za su kalla sai su ce to mu yi yamma ga tauraro kaza nan mu bi shi sun kaje kuma suna son su yi gabas sai su ce to yanzu a yi gabas ga tauraro kaza can a bi shi duk abin da Allah ya da hikima jama'a kuma dan amfanin mu je ina zaune sai na ji sauro ya cije ni na ce komi Allah akwai hikima a yin sauro jama'a hikimar da a ciki da yawa ce yanzu wani in ba da sauro ba yana rashin lahiya eh idan sauro ya cije ka baka fali bai kama ka eh in fali ya kama ka baka rashin lahiya ba rashin lafiya ga mu'mini kankar zunubi ne ko ba karkar zunubi bane kaga wani sai sanadiyar sauro ya samu kankarar zunubi shi kuma wani na can ya bude clinic din shi yana yana jiran mara lafiya ya zo ya mai magani ya samu abin da ci sai iyalin shi in babu sauro wasu na ci sai iyalin su komi Allah da hikima Allah hakimun ne babu abin da yake yi a wasa mu ci gaba da karatun wa atadna lahum azabas sa'ir sannan su kafirai haka ne ko mana su shedano kenan wayanda suka mutu ba su tuba ba mun yi musu tanajin azaba na kuna shine azaba na wuta a ranar lahira walilladina kafaru bi rabbihim su kuma wayanda suka kafirce wa ubangijinsu azabu jahannam suna da azaba na wutan jahannam wa bi'sal masir tir da wannan makoma ta mutum a ce jahannama ce makomarsa idza ulqu fiha in aka jefa su a cikin wutan jahannama sami'u laha shahiqan za su ji jahannama tana da wani irin ƙara shahiqan ai sautan qabihan mummunan sauti mai tsanani kamar sautin jaki irin ƙarin jaki haka jahannama take ƙara haka kafare za su ji ƙaran wutan jahannama ya an ka jefa su a ciki idan ulqu fiha in aka jefa su a cikin wuta sami'u laha shahiqan za su ji tana da wani ƙara mai tsanani wa hiya tafur tana tafarfasa ruwan zafi ka sa su ka dafa su ka ji suna turo marfin tukunya saboda tafarfasan da suka shi haka wata jahannama take yi kuma nan ne mazaunar kafirai ta kadu ta mai yezu min al-rayus tana kusa da tararraba saboda kushin da take ga makiya Allah ta mai yezu ai ta tafarrak ta taqatta wuta tana tukukar junanta kamar ta tarwatse ba dan komai ba saboda hushin da take ma wanda ya saba wa Allah to Allah wasa ne tun ya saba wa Allah ya zauna lafiya Allah ka yafe mana kurakuranmu kullama ulqiya fiha fawjun duk lokacin da aka jefa wasu jama'a na masu laifi a cikin wuta sa'alahum khazanatuha sai masu tsaron wuta su tambaye su ce da su alam ya'tikum nadhir a ce masu wa'azi ba su zo muku ba lalla wannan tambaya ta kirki ce kamar tambayar folis ne da ɗan gidan yari ya ka kama aka kai ka gidan yari suka tabbatar da an kulle ka ba ka iya komai ba ka iya zuwa ko'ina sai ga folis ya zo ya lallaba ma ka kai ko ya aka yi aka yi haka mutumin kirki irin ka wannan wani irin abu na an kai ma sai ka sauko kana wallahi tsotsai na ka za ka ce eh haka al'amarin yake haka yanzu daɗa kai ta fashi labari kai abin da kake tunani wanga ya zo ne ya cece ka an gama hira sai ya ce to shi kenan Allah kyauta ya ta yi da kewa ya ƙara ganin shi kuma saka duk wanda ya kuskura tsotsai ya tsare shi ya fada wuta Allah ya tsare la ya kai da mala'ika babu wani mutunci wallahi ba abin da zai hidda ka kai ka san dai konan kasan lefi ya kai sai an kai ka gidan yari hatta kai an saka ka gidan yari to takardun da za a cika kafin a hito ka ai ba karamin aiki na ba ko ba gaba ne inda nan ma ana iya a ɗanyi wani gyara ko a yi wani cin hanci a hito da kai to la yana babu wata takarda wallahi takarda aikin ka ne da ka zare to sai da Allah ya raka Allah ya kare mu kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha duk lokacin da aka jefa wasu jama'a na kafirai a cikin wutar masu tsaron wuta sai su tambaye su ce da su alam yatukum nadir ashe masu gargadi ba su zo muku ba qalu bala sai ka halarci eh wallahi kad ja'ana nadhirun haqiqa masu wa'azi sun zo mana fakazzabna amma dai mun karyata ne wa qulna muka ce malazzalallahu min shay'in Allah bai saukar da wani abu daga cikin sama daga sama in antum illa fi dalalin kabir sai muka ce in antum ku dai manzanni ba komi bane ko illa fi dalalin kabir kuna cikin bata mai girma haka muka ce mu manzanni kuskure na an ka samu shi kenan an samu matsala ke an sun hudu lahinsu jama'a ana tare da mu taurayi na ga wani ya lebe kamar an kawai sabon amurya tashi an muka makaranta ko ba haka bane ko in dada shi tsaye a bar shi kun yadda to ku duba min shi ku duba min shi Allah yake cewa qalu bala kowa ya ga wajen kai suka ce eh haka ne qad ja'ana nadirun hakika masu gargadi sun zo mana fakazzabna amma muka karyata wa qulna muka ce ma nazzala Allah min shay Allah bai saukar da komai ba in antum ku dai manzanni ba kowa bane ku illa fi dalalin kabir face kuna cikin bata mabayyaniya wa qalu suka ci gaba da cewa su ‘yan wata kenan, laukun na nasma'u inda mun kasance muna ji shi mai amfani, au na aƙilu ko muna da hankali hankali mai amfani, makon na fi ashabi sa'ir, wallahi da mu kasance daga cikin ‘yan wata ba. Ku riƙa ba biyu, as-sam'u wal ji da hankali. wa yake saba ma shari'a kowa shari'a take sabawa shari'a ba ta sabawa hankali sai da shi hankali ya saba ma shari'a kun fahimci Hausa bawo shi yake cewa shari'a sabane hankali ko ba haka bane a'a wannan aya ta ƙaryata hankali ne dai in ba na ƙware ba shi ke saba ma shari'a amma shari'a ba ta sabawa hankali shi sa kafirai da kansu ma sun faɗi hankalinsu ne ya saba ma shari'a laukun na nasma'u au na aqilu da mun kasance muna jin shari'a ji na haƙiƙa mu yi aiki da shari'a au na aqilu ko ya zama to hankalinmu na kware ne ya ke saba ma shari'a to ma kunna fi ashabi sai da ba mu kasance daga cikin yan wuta ba ashe duk wanda ka ganshi a wuta hankalin shi ne ya saba ma shari'a amma shari'a ba ta saba wa hankali da wannan ne muke karyata 'yan zamanin yanzu mutum sai shi dibi in ya gaga kai ustaz ne sai ga ai wanga ku karatun ku tsohon karatu na ba kun gane misali ko yanzu mutum yana ganin kai ustaz na sai shi daga ne shi yanga ya rasa abin da zai karatu addini to nawa za a samu a cikin karatu addini akwai abin da ake samun duniya da lahira cikin sa irin karatu addini babu shi dan haka kakkai da mutum shi wautar da kai ya rinka nuna ma kai ba kai ilimi wa shi na ya ilimi inda shi ya yi boko ha to boko cikin ina aka samu boko ba cikin adini musulunci aka samu boko in ba da addinin musulunci ya sa ka zama mai hankali ba to mai boko zai amfana maka kuma da ka kada ka yarda wani ilimi ya hinaka a'a kowa dai yana da nashi ilimi kuma kowane ilimi yana da gudunmawar da yake basuwa a cikin al'umma da haka mu kullum muna shajja mutane kowane fanni na ilimin da zai kawo ci gaba a cikin al'umma a neme shi don al'umma ta ci gaba amma ilimi na addini shine kan gaba ko da wasu ba su yadda da hakan ba mu da shi ne abin da muke yadda da shi Allah ya muna jagora fa'talafu bi dhanbihim suka yi itirafi da zunubinsu suka faɗi laifinsu suka tabbatar da sun yi laifi Allah ya ce fasuhuqan nisantuwa daga rahamar Allah ya tabbata li ashabis sa'ir ga ma'abuta wuta ɗan wuta to sun nisantu daga rahamar Allah Allah madaukin sarki ya kare yanzu an gama bayani a ɗayan ɓangare za a shigo ɗayan ɓangare kuma shine Allah yake cewa إن الذين يخشون ربهم بالغيب lalle wa'innan da suke jin tsoron Ubangijinsu a fake, gane? Lahum magfiratun suna da wata irin gafara a gurin Ubangijinsu, wa ashirun kabir da kuma lada mai girma. Nallazina ya shauna rabbahun bilghai, wa'inda suke jin tsoron Ubangijinsu a fake. aga wannan abin take nuna mana wanda zai ji tsoron Allah a yayin da babu wanda zai gan shi to babu aula ya ji tsoron Allah sadda ake ganin shi kai kadai ne a wuri ba wanda ya san ka ba wanda yake ganin ka ka ƙin wani abu don jin tsoron Allah in har za ka ji tsoron Allah sadda ba wanda ya ganka to ƙaƙa kake ganin in ana ganin ka an gane misali kenan nan na ka jin tsoron Allah shi yasa Allah yake cewa na ladina yakhshawna rabbahum ko kula da kyau aka yi amfani da khashiya masu jin tsoron Allah masu khushu'i to wannan su suke samun wannan ba masu samun wannan sai dai waɗanda suke da ilimi na addini khashiya lalla ce innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama wa'inda suke jin tsoron Allah na haƙiƙa ta su ne malamai wanda ya san Allah ya samu ilimi na Allah to shi yake da khushu'i yake jin tsoro na Allah subhanahu wataala yasa Allah ce na ladina yakhshawna rabbahum bilghaibi wa'inda suke jin tsoron ubangijinsu a fake ba sa yin abin da bai so yayin da wani bai ganin su lahum magfiratun suna da wani irin gafara na zunubi daga gurin Allah wa ajrun kabir kuma suna da lada mai girma shine aljanna wa asirru qawlakum ku dai mutane in kuna so ku koyi maganan ku yi magana a boye aw jharu bih ko ku bayyana shi a gurin Allah duka ɗaya ne innahu alimun bi zati sudur Allah masani ne game da duk abin da yake cikin zukatan bayansa kare suka ce ai in za mu yi magana kan mu yi ta sama sama mu yi ta a koye don in muka yi ta a bayyana zai ji shine sai Allah ya ce a'a shi ai ba haka yake ba basirru qawlakum in kuna so ku sirranta magana ku yi ta a asirce a wijharu bihi ko ku bayyana magananku duk da ne a gurin Allah innahu alimun bi zati sudur Allah shine masani game da abin da yake cikin zukatan mutane kun ga karshen aya an karasa ayan ne da fi'ili wanda ya zo akan siga min siyagil mubalagha malan shi Allah alimun ne ya kai makura wajen ilimi ba alimun ya wuce alim alimun ne shi ya kai makura duk abin da kuke yi to ya san da shi Allah subhanahu wataala ya ce ala ku saurara ya'lamu man khalaqa shi Allah subhanahu wataala wanda ya halittu ya san komai shine wanda ya san halayen halittunsa a sirrance ko a bayyane shine ya'lamu alladhi khalaqa al-khalaiqa kullaha Allah shine wanda ya yi halicci halittu gabaki ɗayan su ya san abin da suke ciki gane ko wani abu da yake a koyi baya koyuwa ga Allah wa huwa al-latiful khabir shi Allah mai tausayi ne ga bayansa khabirun ko masani ne game da al'amuransu khabir ko ya zama min al-khibra ko min al-khabar min al-khibra an ka ce al-khabir khibra shine adaqul ilmi ilimi na haƙiƙa yanzu idan an ka ce wani khabirun ne bi kaza to ya san wani abu ciki da waje to haka shi Allah yake game da bayansa ya san su ciki da waje kuma khabir in daga khabar ne zai ba da labari game da duk abin da bayansa suka aikata duka wannan Allah yana yin shi yana ba bayi labari duka abin da suka aikata kuma ya san halin su sani na hakika huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalulan Allah shine wanda ya sanya muku ƙasa ta zamo mai taushin hali mai sauki ya sauka muku ƙasa ka zo ka haka ka ɗebo zinariya ka haka ka ɗebo ruwa ka haka ka shuka ice alaci shi ne ya sauƙi inda ya so sai a yi taurin ƙasa kamar taurin ƙarhe ya zama ta yi ƙarhe tsauri kuma dole haka za ku zauna amma Allah sai ya sauƙa muku ƙasa ita ma baiwar Allah ce amma duk abin da ku fi sai ku tona ku yi in ɗan uwanku ya mutu ku tona ƙasa ku sashi Allah ce shi na sauƙe muku wannan wallazi ja'ala lakum al-ardha dhalula Allah shine wanda ya sanya muku kasa ta zamo mai taushi mai saukin hali layyina kun gane ko famshu fi manakibiha ku yi tafiyo a sansanin kasa mana a bangarorin kasa manakib ai a tarafiya sassan kasa ku je ku yawo a sassan kasa ko ina ku wa kulu min rizqihi kuma ku ci daga cikin arzikin Allah wa ilaihin nushur kuma ga Allah ne tashi yake don yin hisabi mana tashin ku ga Allah yake Allah zai tashe ku ranar alkiyama ya muku hisabi tambaya a amintun shinku masu yi Allah laifi kun amince man fi sama'i Allah wanda yake cikin sama an yaksifa bikum al'arda da ya kisfi ƙasa da ku ana ya tsage ƙasa ku shige kun amince Allah ya muku wannan hukuma hmm fa idha hiya tafu tamur sai ƙasa ga ta kawai tana jijjigi tamur ay tattarib nan muna da abubuwa kamar haka na farko aya take cewa a amintum man fi samaa shin kun amince ga Allahn da yake cikin sama wannan aya tana nuna Allah yana ina kenan hmm Allah yana sama kwanaki na sarari wani malami ya kawo ayoyi da ke nuna ai Allah yana ko'ina cewa Allah yana sama a'a to kaga wannan aƙida ba aƙida ahlus sunna bace aƙidar ahlus sunna tana tabbatar da cewa Allah fi sama'i bi zatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi Allah yana sama da zatinsa amma ko ina da ilimin sa yana wannan shine aqida ta ahlus sunna an gane misali ko Allah ya samu dace ya ka dai misali hadda na rashin hankali ma ya kawo ce Qur'ani yanzu wanga da yake cikin fartabu ba ana sa ƙurari cikin fartabul ba ko da wanda a cikin fartabul da wanga da yake hannunka duk mina na suna da bambanci ba su da kinan Allah duk da yana sama to shi yana ko'ina inda ƙur'ani ko'ina ma akwai shi kun gane misali ko to amma sai mu yi mai raddi na hankali ba na ayawa ba na hadisi ba yanzu ba ga bidiyo na ana yi ba duk duniya ba ana tura shi ba to ni ina ina ya mai ko ya mai ma'ana in ni banna ina wani guri ko to ai lahisin shi na yawo kuma ni na kuma hauka ce ko hankali ne eh a bar wannan idan ka ɗauki hoton ka aka sa shi cikin facebook aka tura shi ko ina hoton waye wani na annan kai na a can ko hoton kar a can ta shi makwara ne sai mu ce hoton shi ne an ka ɗauka salula ta ɗauka ta aishi ba wanga ƙulani na a cikin hoton ƙulani na inda ai suna yi eskanar ne ko kuma sai mu ba shi uzuri bai da ilimin zamani mu kyale shi mu ci gaba da karatun inda yana da ilimin zamani da bai buga misali da wannan aqidar mu ta ahlus sunna Allahu fis sama'i bi dhatihi haka manzo Allah ya tabbatar wata baiwa da ta zo mazala ya tambayta ayin Allah ta ce Allah fi sama wa manna ana ta ce anta rasulullah ce a tukha innaha mu'mina ka in ta ta mu'mina ce kenan aqida ta mai imani ya yadda Allah fi sama bi zatihi wa fi kulli makani bi ilmin shi kenan Allah yana ko ina da iliminsa amma yana sama da zatinsa wannan shine aqidan mu mu gane ko kuma ita ce aƙida da manzon Allah ya karantar idan wani yana da wata aƙida sabanin wannan to ba karantarwar manzon Allah ba ce shedani ne karbu da shi amintum man fi sama'i shin kun amince Allah da yake cikin sama an yakhsifa bikum al-ardha da ya tsage ƙasa ƙasa da ku ku shige fa'iza hiya ta muru sai ƙasa ta zo ta yi ta rawa kamar yadda aka yi ma ƙaruna ƙaruna da ya saba wa Allah ƙasa aka ce ta kama shi sai ta kama shi ta haɗe shi kun gane wannan yadda ƙasa ta kama ƙaruna haka Allah ya so ko yanzu in Allah ya so wa'inda suka yi mili sai ce ƙasa ta haɗe su ba wanda ya sai ce a am amintum ko ko aminci ne man fi sama'i an yursila alaikum hasiba shi Allah nan da yake cikin sama da ya aiko muku da duwar wasu ay yab'ath alaikum hijaratan min sama ku amince ne Allah aiko muku da duwatsu daga sama kamar yadda aka yi wa mutanen lo Allah ya muku ruwan ruwan duwatsu kaga sai kaga wanda zaka tara karami ne zai same ka ko babba ai kaga dai akwai matsala ko fastalamuna kaifa nadir Allah yake cewa da sannu za ku sani yaya gargadi na yake ma'ana za ku dandane ukuba na kimbin jan kunne da aka yi muku matukar kuka haɗu da hushin Allah walaqad kadzdzaba alladhina min qablihim haqiqa al'ummomi da yawa sun ƙaryata annabawansu kafin su na zamanin manzo Allah su ƙaryata manzo Allah ce sa wadda kallabat wadda kallaba alladhina min qablihim ay kallabat al-umam allati sabaqat haula al-mushrikin al-umamin da suka gabaci wayannan mushrikai su ma sun karyata annabawan su fa kaifa kana nakir yaya inkari na ya kasance gare su ma'ana wannan abin da suka yi da ban so shi ba to sun haɗu da mummunan sakamako awalam yarau ila tsairi shin su masu karyata abinda manzo Allah ya zo da shi ba su dubawa zuwa ga tsuntsu fawqahum wanda yake saman su inda take yayin da take hira safatin tana mai shimfida shika-shikanta a sama wa yaqbidna kuma sai ta rike su ta damfare su wuri guda kuma ba ta faduwa ma yumsikuhunna illa rahman babu wanda yake rike su a sama sirri Allah mai rahama innahu bi kulli shay'in basir Allah yana gani game da komai ba abin da yake boyewa gare shi kalle wannan aya da kyau jama'a aya ce take nuna kudura ta Allah tsuntsu da yake hira sama wa ke rike da shi tambaya ta farko kun ga abin mamaki idan ana iska hadari ya taso tsuntsaye sun taso hadari ya yi iskan ya yi gabas su kuma tsuntsaye sun yi yamma wani na taba ganin iska ya ɗau tsuntsayen nan duk da suna 'yan ƙanana ya maida su inda sun kai ka taba gani? diwa fa tsuntsu fa ba wani abu bane cikin shi wani tsuntsu za ga bai da nauyi ko kai kai aje shi ne ka tare injin iska da ya buge shi zai tai da shi amma iska na Allah wanda ba na ukowa ba sai shi tashi kaga tsuntsu cikin shi yana yadda yake so kuma iskan bai ɗauka shi tare da cewa shi ba komai bane wa ke rike da shi wannan ba aya bace kuma tsuntsu zai tashi sama sai ya je sama sai ya game fikafikin shi kuma ya yi yawo saman bai faɗowa ƙasa Allah na kula da shi abin tambaya tsuntsu yana sallah? ba kuwa na amsa ba tsuntsu yana azumi? in ana karatu tsuntsu yana kwana ne? baya yi? yana karatun ƙura'ani? ne? amma daidai da sekon ɗaya sai wanda guda Allah bai taɓa ƙyala tsuntsu ba ko yaya girman shege ko yaya ƙarancin shege Allah yana kula da shi yaya kai mai sallah Allah zai manta da kai yaya kai mai karatun ƙur'ani Allah zai manta da kai yaya kai mai tashi cikin dare ya sallah Allah zai manta da kai ku kula da ku duka tsuntsaye Allah ya ce ma yumsikuhunna illa rahman Allah ke rike da su kadibo aya na Allah za ka tsuntsu 100-200 sun tahi tare su yi sama su yi ƙasa ba su cin karo da juna Allah ce kowanne muna kula da shi ya kai ɗan adam za a barka haka ai ba wasa ba ne Allah Allah ne mulki Allah kawai muhimmin Allah aiki Allah ya san nan yasa Allah ya ce awalam yarau ila tsairi fawqahum sun su mutane masu kare ta maganar manzanni ba su dubawa zuwa ga tsuntsaye da suke saman su safatin suna masu shimfiɗa fikafikinsu yayin da suke tafiya wa ya ƙwabitna kuma sai su riƙe hikahikan su game su amma ba sa haɗuwa ma yumsikuhunna illa rahman ba wanda yake riƙe da su sai dai Allah mai rahman illa rahman ga tambaya da ce ma yumsikuhunna illa Allah da ma yumsikuhunna illa Rahman wahi dadi wahi saukin fada amma me saboda munasaba ce jayo bayan Allah ake yi zuwa ga Allah sai a nuna musu saboda rahama ta Allah bai manta da tsuntsu ba bale kai mutum ɗan adam sai ga gari ya zahi wani ya ce shi ya roka ya roka ya roka wala Allah bai manta da kai yana nan tare da kai ai wannan aya sai ka ka rike ta ka rike in ka je kai sallah cikin dare ka tashi ya Allah saboda kudura taka da tausayi irin naka tsuntsu baka manta da shi ba tsuntsu ka tausaya mishi Allah ina tawassuli da ayyuka na na alheri Allah ka tausaya mun Allah ka bai mun bukata na iri kaza Allah ya zai manta da kai ne Allah ba zai manta da kai ba Allah madaukin sarki ya mana rahama innahu bi kulli shay'in basir Allah yana gani game da dukkan abin da bayu suke aikata amman hadha allazi huwa jundul lakum haka ne ko Allah yake cewa yansurkum min dunir rahman ai la jundul lakum ba ku da wasu sojoji waɗanda za su kare ku daga azabar Allah. Amman hadhal ladhi huwa jundul lakum yansurkum min dunir rahman. Ai ba ku da wani sojoji da za su kare ku daga azaban Allah mai rahama idan ya nufi muku rahama. Inil kafiruna illa fi qurur. Su dai kafirai suna dai cikin rudu ne kawai duniya ta rude su. Allah madaukin sarki ya mana jagora. masu ganin suna da tattali na sojoji ƙarfin soja ƙarfin makami Allah ya ce wala karfin soja ko karfin makami bai iya kare ku da azaban Allah in Allah ya nufi ya kama ku yasa Allah yake cewa la junda lakum ayyuhal kuffar sani ku dai kafirai ba ku da wani sojoji yamna'ukum min azabillahi in arada an yu'adhibakum da zai hana ku daga azaban Allah in Allah ya nufi yayi muku azaba babu shi Allah ya ce inal kafiruna ila fi su dai kafirai kawai suna cikin ruɗu Allah madaukin sarki yake cewa aya na gaba amman hadha alladhi yarzuqukum shin wannan Allah subhanahu da subhanahu wataala da yake arzika ku in amsaka rizqa in Allah subhanahu wataala ya rike arzikin shi mana idan Allah ya rike arzikin da yake ba ku ya hana ina kuke da wani da zai ba ku arziki Allah ya ce babu ballajju fi utuwin wa nufur lalle su kafirai sun yi nisa cikin girman da kuma hannuwa daga bin gaskiya Allah mutokin sarki mai jagora ina ganin annan zamu takaita sai Allah subhanahu wataala ya kai mu da rai gobe kuma mai mai sauran ayoyin sai mu yi da surar insha Allah abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure Allah ya fi mu سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك